الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبدا كراتم أتي للتافن أعلام السنة المنشورة لاتقاد الطائفة الناجية المنصورة للتافي واللفر العلامة الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله يوزا مشتاش درسي نقوم شاء نقوم شاء تقص أولا سافياتا تلاتنغ وتم المحرم ألف ددري حدود أربعين دا تقص shekarun hijira wanda kuma ya zo daidai da goma sha biyar ga watan bakwai miladiya shekara dubu biyu da shekara ashirin da shida to in ba na sha'afa ba za mu tashi ne kan tambaya ta arba'in da ɗaya madalilu ala tarifil imani bil arkani sittita inda tafsiri menene dalili akan cewa imani a rukunai ne guda shida a lokacin da aka bukaci bayani filla-filla ya gabata cewa mun karanta akan kira imani ana nufin musulunci da shi kamar yadda muka yi ta misalai ko faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani to dukkan musulmai sun shiga cikin wannan kira tare da cewa imanin ake nufi amma duk musulmai sun shiga ciki ba sai an ce musulmi ba sannan a nufi musulmi in an ce mumini ma ana nufin musulmi ne haka duk irin faɗin Allah ta'ala wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayratu min amrihim bai dace ba ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah ya yanke hukunci ya zama suna da sauran zabi kaga nan mumini aka ce da mumina amma ana nufin musulmi da musulma kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in ta'ifatani minal mu'minina qatatlu fa aslihu bainahuma idan wani bangare na muminai suka yaki ku sulhu tsakanin su kaga nan musulmai ake nufi amma aka ce muminai so akan ce mumini ana nufin musulmi akan saki lafazin imani kuma ana nufin dukkan addinin gaba daya amma a wani wuri sai ka ji Allah ta'ala ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati kaga innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati kaga kenan anan musulmai daban muminai kuma daban sai ya zama sunan musulunci ya ɗauki wata ma'ana sunan imani ma ya ɗauki wata ma'ana kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna eh mutan kauye suna cewa mun yi imani mun yi imani mun yi imani Allah ta'ala ya ce kullum tu'minu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kace da su ba ku yi imani ba tukuna walakin sai dai kulu ku ce aslamna mun dai musulunta kaga kenan wannan yana gwada maka kenan akwai lokacin da imani yana nufin wani abu daban musulunci yana nufin wani abu daban akwai lokacin da kuma idan an ce imani ana nufin musuluncin akwai lokacin ma idan an ce musuluncin ana nufin me ana nufin ana nufin ana nufin mumin imanin in an ce musuluncin ana nufin imanin kamar fadin Allah subhanahu wataala almuslimu akhul muslimi la yazlimuhu wala yahqiruhu musulmi duk dan uwan musulmi ne kaga nan mu'mine sun shiga ciki ma'ana kenan mumini duk dan uwan mumini ne khairul muslimina man salimul muslimuna min lisani wa yadihi mafi alherin musulmai shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshen sa suka kubuta daga sharrin hannunsa kaga sai aka ce mafi alherin musulmai wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harcensa daga kuma sharrin hannunsa sai aka ce musulmai ana nufin muminai ana nufin tare da musulmai aka ce amma muminai sun shiga cikin wannan sun shiga cikin wannan ma'anar da sauran dalilai waɗanda muka san su suna gudana a cikin nasoshin alkur'ani da hadisi za ka ji an ambaci imani kuma ana nufin musulmai a ambaci musulunci ana nufin imani wani lokaci kuma idan suka haɗu da musulunci da imani a waje ɗaya sai ya zama musulunci yana nufin wani abu daban imani yana nufin wani abu daban wannan shine a dunkule yadda karatun namu ya dosa da haka karatunmu da ya gabata tambaya ta arba'in mun yi karatu ne akan cewa idan an saki lafazin imani wani lokacin yana nufin gaba ɗaya addinin to karatunmu na yau kuma shine akan ce imani ana nufin rukunan imani guda shida wani lokaci akan ce imani ana nufin rukunan imani guda shida kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama lamma qala lahu jibrilu alaihi salam akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi cikin hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu dogon hadisi da yazo cikin Bukhari da Muslim wadda yake ba mu labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi suna zaune da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai wani mutum ya bullo musu wani mutum sai ya zo musu wanda ba su san shi bako ne a gari amma kuma ba alamar shi matafiyi ne wannan ku riga kun san wannan batun to anan da wannan bako ya zauna kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya masa tambayoyi tambayoyi ya masa akan waɗansu al'amura da suka shafi addini amma a wannan tambayoyin sai ya kasa addinin kashi uku sai ya ce ya muhammad akhbirni anil islam ba ni labarin musulunci ba ni labarin musulunci a nan sai ya ce masa al'islamu an tashhada allah ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا kaga da aka tambaye shi mai musulunci sai ya lissafa kalmar shahada da sallah da zakka da azumi da hajji sai zaka tambaye sai ce akhbirni anil iman to me imani kuma kaga musulunci an ambaci mai musulunci sai kuma aka ce me imani wanda kuma a mukaddama karatunmu mun ji wani lokaci akan ce imani ana nufin musulunci akan ce musulunci ana nufin imanin to yanzu ga, wannan bakon ya zo ya raba su da aka ce musulunci sai aka faɗi wasu abubuwa guda biyar wanda su muke cewa cika-cikan musulunci sai ya sake cewa kuma meye imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ba a yanzu ba ka tambaye ni musulunci ai ba bambanci tsakanin musulunci da imani a bai gaya masa haka ba sai ce al'imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri sai annabi alaihi salatu wasallam ya bashi amsa ya ce eh shi kuma imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira kai imani da ƙaddara mai daɗi da mara daɗi alherinta da sharrinta sai ya zama a nan kenan imani yana nufin waɗannan abubuwan guda shida da ake ce musu rukunai na imani musulunci kuma waɗancan idan kana so ka gane bambancinsu babba da ya raba su lallai waɗancan biyar ɗin wani abu ne daban waɗannan shidan wani abu ne daban amma fata wata fiskar duka abu ɗaya ne ta yanda me ta yanda idan ka haɗa biyar ɗinnan da shidan nan zai baka goma sha ɗaya to ƙaryata ƙwaya ɗaya a cikin goma sha ɗayan nan to rushe addini ne gaba ɗaya wannan shi yake haɗa su waɗannan guda goma sha ɗayan guda ɗaya idan mutum bai yadda da shi ba ya ƙaryata to gaba ɗaya addinin ya rusa don haka ba wani guda ɗaya wadda yake da sassauci babu kara ba za a karɓi goma ka watsar da ɗaya ba ba za a karɓi takwas ka watsar da uku ba ba za wannan shine abin da ya haɗa su amma abin da ya raba su yadda za ku iya bambanta su shine waɗancan na musulunci su ayyuka ne waɗannan na imani su ƙudiri ne da haka waɗancan na musulunci sun haɗa ayyuka ne na harshe da na gabbai waɗannan na imani su kuma sun ƙunshi ayyuka ne na zuciya waɗannan gaban guda uku kuma su ne gatarka matsayinka na musulmi da harcenka da zuciyarka da gabanka su ne da su kake musulunci musulunci baya taɓa yiwuwa sai da wani abubuwan guda uku zuciyarka harcenka gabanka don haka da harcenka da gabanka suna musulunci zuciyarka ita kuma ita ce ta ƙunshi imani sai zama idan ana neman meye musulunci daban meye imani daban sai ka ga musulunci yana nufin ayyukan gabbai na zahiri imani yana nufin ayyukan gaba ta baɗini don haka kalmar shahada harshe ne yake yinta to da kalmar shahada da dukkan abubuwan da ka sani na musulunci ne na waɗanda suke kan harshe su kiran sallah su azkar su ikama karatun alkur'ani umarni da kyakkyawa hani daga mummuna karantarwa wa'azi duk abin da ka sani da harshe ake yi to yana cikin musulunci sannan haka ayyukan da ake da gabbai kaga sallah da gabbai ake yin ta kaga azumi da gabbai ake yi kaga hajji da gabbai ake yi kaga zakka da gabbai ake yi sannan kuma a fili suke kaga sallah tare muke yi kaga azumi tare muke yi kaga zakka masu yin ta a wasu suke bayarwa an sani kaga aikin hajji tare muke yi so ya zama ayyuka ne na zahiri waɗanda suke nuna cewa wannan musulmi ne wannan musulmi ne wannan musulmi ne duk wanda ka ji kalmar shahada daga bakinsa ko ka ji wata kalma ta musulunci daga bakinsa ko da kuwa daidai da assalamu alaikum ne to ka masa hukuncin musulmi sai dai in ka san dama ba musulmi bane kuma ka san bai musulunta ba kamar yadda muke zamantakewa yanzu da wadda ba musulmi ba zaka iya jin wadda ka san kafiri ne ba musulmi bane amma saboda tsabar lakantar zama da musulmai zai iya cewa ashhadu an la ilaha illallah a wasa zai iya cewa assalamu alaikum saboda zamantakewar tare amma ka san ba musulunci yake nufi da wannan ba amma in ba haka ba duk wanda baka san shi ba sai ka ji ya ce assalamu alaikum ka bashi hukuncin musulmi ka gan shi yana sallah musulmi ne ka ga yana azumi musulmi ne kuka haɗu a umara musulmi ne kuka haɗu a hajji musulmi ne ya cire zakka musulmi wato duk wanda ka ga yana aikata wani aiki wanda a zahiri aikin musulmai ne ya keɓanci addinin musulmai ne kuma baka san shi ba to ka bashi hukuncin shi musulmi ne saboda shi musulunci ana gane shi da zahiri ne ana gane shi da harce ana gane shi da aiki ita ce babban lambar musulunci shi yasa duk wanda waɗannan ayyukan musulunci suka bayyana akan harcensa ko a gabarsa to haramun ne a gare ka ka taɓa mutuncinsa ko dukiyarsa ko jininsa ba da haƙƙi ba wannan zahirin da shi za ka yi aiki shi yasa yake da haɗari matuƙa kafirta musulmi waye musulmi shine wanda ayyukan musuluncinsu suka bayyana nan ya ci albarkacin musulunci ya samu kariya ta waɗannan ayyukan sun bashi hukuncin cewa shi musulmi ne mu kuma da zahiri muke aiki ba mu san baɗini ba sanin sirrin bawa da ke cikin zuciyarsa sai ubangijinsa shi yasa a hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun yi kalmar shahada sun tsayar da sallah idan suka aikata haka sai ce sun samu kariyar jininsu da dukiyarsu sai da hakkin shari'a sai ce hisabinsu kuma yana wajen Allah ma'ana kenan za mu yi yaƙi amma duk wanda ya yi kalmar shahada za mu bashi da gaske yake ba da gaske yake ba wannan zuciyarsa sai Allah duk wanda ya ta da kabbara ya yi sallah ya fuskanci alƙibla yana mai sallah za mu bashi da gaske yake ba da gaske yake ba wannan kuma tsakaninsa da ubangijinsa sai ya zama mana ƙa'ida duk wanda ayyukan musulunci suka bayyana masa muna masa hukuncin shi musulmi ne da gaske shi musulmi ne ba da gaske bane shi musulmi ba ba za mu iya tsaga zuciyarsa balle mu iya sanin haka ba to wannan bangaren musulunci kenan bangaren imani kuma shine haƙiƙanin abin da yake zuciyar musulmi na yarda da Allah samuwarsa kaɗaituwarsa a ayyukansa kaɗaituwarsa a cancantarsa da bauta kaɗaituwarsa a sunayensa da siffofinsa da sauran hakkokinsa na allantaka yarda da wannan a cikin zuciya da ƙudura shi da gaske karɓan wannan yana daga cikin imani to kaga wannan a cikin zuciya yake sannan haka yarda da mala'ikun Allah cewa Allah yana da mala'iku gwargwadon ilimin da ya zo maka in baka san komai ba sai cewa akwai Allah yana da mala'iku ka yarda akwai mala'iku shikenan idan wani ilimi ya zo maka akan mala'iku ka san sunayen wasu ka san ayyukan wasu ka san akwai a sama ka san akwai a ƙasa ka san yanayin ayyukan mala'iku gwargwadon abin da ka sani akan mala'iku to zai shiga cikin yardarka da imani ƙaryatawa to ƙaryata dukkan musulunci ne sannan haka yardarka da littattafan da Allah ya saukar a dunkuli Allah ya saukar da littattafa ba ba alqur'ani kare ba tun kafin alqur'ani Allah na saukar da littattafa duk annabin da Allah ya turo ya bashi littafi duk manzon da aka turo an bashi littafi yarda da cewa Allah ya saukar da littattafa bai bar halittu kara zube ba akwai littafi na karantaswa da nusarwa da ankararwa da albishi da gargadi yana daga cikin imani idan har ka san wani abu ƙari na ilimi aka littattafa ka san an yi attaura ka san mai ita annabi musa an yi injila ka san mai ita annabi isa an yi zabura ka san mai ita annabi dawud ga alkur'ani annabi muhammad sallama in ka san wani abu akan littattafa da annabawansu to yana daga cikin imani yarda da hakan ba musu ba ƙaryatawa ba ka cewa a haƙarya ne ba wani nan ba a yi wani littafi kaza ba kuma alƙur'ani ya yi magana a kansa ka rusa imanin gaba ɗayansa duka sai ka yarda da su da wanda ka sani da wanda baka sani ba haka manzanni Allah ya aiko manzanni da annabawa duka sai ka yi imani cewa Allah ya aiko manzanni da annabawa kuma manzannin Allah ne annabawan Allah ne kuma dukkaninsu masu gaskiya ne masu amana ne kuma kowane annabi da manzo ya sauke amanar da ke kansa ba ka ƙaryata wani annabi cikin annabawa ko wani manzo cikin manzanni ba ka cewa baka yarda ba saboda kai ba ka yahudanci ba ka cewa baka yarda da annabi musa ba saboda ba ka kiristanci ba ka cewa baka yarda da annabi isa ba ba kamar su ba da ba sa musulunci ba su yarda da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam musulunci bai yarda da wannan ba wanda ya ƙaryata annabi ɗaya ya yarda da annabi ɗaya cikin annabawan allah to tamkar ya ƙaryata sauran ne to wani yana cikin imani kaga wannan duyar du a cikin zuciyarka ne ba za mu iya sanin haka a siffarka ba ba za mu iya sanin haka a aikinka ba kai ka san me kake ciki a zuciyarka sannan haka ranar lahira cewa wannan mutuwar da ake yi ba al'ada ba ce ba ba ɗabi'a ba ce ba hukunci ne na Allah gaskiya ce kuma tun daga yadda da abin da yake faruwa a kabari na imani na, na, na, na ni'ima da azaba zuwa tashi da za a yi zuwa maganar hisabi zuwa maganar siradi zuwa maganar abin uh, uh, ruwan tafki zuwa maganar alkausara aljanna wuta da sauransu dukkan wannan yana daga cikin abin da ake cewa imani da ranar lahira sai ka saka shi a cikin zuciyarka ka yadda gwargwadon abin da ka sani na ilimi duk abin da ka san shi ya shiga cikin imani abin da baka san shi ba kai imani da iya abin da ka sani wanda ya shafi lahira sannan imani da kaddara kaddara kuma shine dukkan abin da ke faruwa a wannan rayuwar ko mai daɗi ko mara daɗi rubutun Allah ne Allah ya rubuta ya kuma sani kuma ya ga dama abin ya faru kuma shi ya halicci abin da yake faruwa yanzu wannan sallar da muka yi an rubuta za mu yi ta kuma Allah yana sani tun kafin mu yi ta tun kafin Allah ya halicci duniya ya san zami wannan sallar ya san zami wannan karatun iya abin da Allah ya huwace min zan faɗa Allah ya sani za mu tashi in mun tashi ina za ka yi wannan ina zai yi wancan ina zai yi me za ka yi yau me zai faru yau a duniyar gaba ɗaya ba iya kai ba Allah ya sani duk abin da ya faru Allah ya rubuta shi ya tsara shi ba abin da yake faruwa ba akan saninsa ba ba abin da yake faruwa ba akan hukuncinsa ba ba abin da yake faruwa wai sai ya faru shi ma ya sani duniya tana hannunsa tun kafin ya halicce ta da duk abin da zai faru an riga an tsara kawai faruwa yake yadda aka tsara shi da haka idan alheri ya faru abin da kake so shi ya faru ka gode wa Allah shi ya rubuta zai faru idan sharri ya faru abin da ba ka so shi ne ya faru ba ka ji daɗi ba to ka yi haƙuri da hukuncin Allah ka nemi Allah ya canza ma da alheri shi ya ga damar ya faru shi ya rubuta zai faru kar ka danganta wani faruwar wani abu sai Allah maɗaukakin sarki sai dai kowane abu da zai faru Allah ya masa sanadi ai yanzu nan mun yi sallah ko kuma Allah ya rubuta za mu yi sallar asuba haka Allah ya tsara haka Allah ya rubuta a cikin kaddararsa to amma sai da ka zo sai da ka zo can kuma ba mala'ika aka tura da wulbaro ya dauko ka ba sai da ka taso ka zo masallacin don haka ita kaddarar Allah ba ka raba ta da sanadi in alheri ya faru to Allah ya hukunta masa sanadi in sharri ya faru Allah ya hukunta masa sanadi to sai dai a samu sanadi amma mai yi shi ne Allah to imani da kaddara yarda da kaddara yana daga cikin rukunnan imani to waɗannan abubuwan guda shida da lissafa muku yanzu ɗaya bayan ɗaya dukkaninsu in ka dube su za ka ga aiki ne da ke cikin zuciya amma waɗannan ayyuka na zahiri su kuma su ne suke fassara abin da ke cikin zuciya shi yasa ba ka raba waɗannan ayyukan na zahiri da zuciya idan zuciyar ta yi rauni za ka ga raunin zai bayyana kan gabar in ka ga mutum baya yawan zikirin Allah baya yawan karatun alkur'ani baya yawan wa'azi baya yawan abinan bai damu da sallah ba bai damu to zuciya ce waɗancan abubuwan guda shida da muka lissafa su ne ba su da ƙarfi shi yasa waɗannan gaban su ma ba su da ƙarfi duk wanda kaga ya dage a aikace ka ganshi a aikace ya dage da addini to waɗancan abubuwa guda shidan na zuciya su ne suke da ƙarfi sai suke fidin sai ya zama suna su suke ƙarfafar gaban sai gaban suke yi shi yasa baka taba raba su shi yasa wani lokacin sai a ce imani ana nufin musuluncin sai a ce musuluncin ana nufin imanin saboda baka taba raba su ba zai yiwu ba a ce ba shi da imani amma kuma ya dage da ibada ya dage da musulunci amma kuma ba shi da imani ko kuma a ce yana da imani mai ƙarfi amma gashi nan a fili ba musulunci a'a bayiwa baka cewa akwai masu imani amma ba musulmai ba nan kuma can musulmai ba imani kamar da zaka ji wadansu suna wani analysis su ce sai ka je turai sai ka ga masu imani ba musulunci in ka zo irin kasashen mu Afirka kamar Najeriya sai ka ga masu musulunci kuma ba imani a'a wannan kuskure ne wannan batun duk yanda kaga mai imani to sai kaga musulunci tare da shi duk yanda kaga mutum ya dage da musulunci to akwai imani a zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb cikin gangan jiki akwai wata tsoka idan ta yi kyau sauran jiki duk zai yi kyau idan ta ɓaci sauran jiki duk zai ɓaci sai ce ita ce zuciya da haka gabbai suna suna isar da saƙon zuciya ne gabbai suna isar da saƙon zuciya ne kamar yadda yanzu in kaga mutum ya yunkura ya tashi zuciyarsa ce sa shi yanzu ana cikin karatun nan wani za ga ya miƙe ya tashi ya fita zuciyarsa ce sai da ta sai da ta raya sannan ya tashi ba za ka raba aiki da zuciya ba shi sa idan aiki da zuciya suka rabu to sai ka ji ana cewa mantuwa ta shigo ko gafala ta shigo ko sha'afa ta shigo ko tilas ya shigo ko wane ne sai zama waɗannan abubuwan su kuma shari'a sai ta dube su sai ta ba su wani babi na uzuri saboda ba kasafai haka ke faruwa ba saboda kyakkyawar alaƙa da ke cikin tsakanin zuciya da gabbai to in kaga mutum yana ashararanci to kare yaudare ka ya ce maka ai imani a zuciya ke imani a zuciya ke amma tambarinsa yana kan gabbai yana zahiri waɗansu haka suke zai ga suna shashanci in an ce ka ji tsoron Allah sai ya ce ai imani a zuciya ke ka ga mace mutabarrija ka ganta mace mai tabarruji tana tsirara in an mata magana sai ta ce ai Allah ne ya san mumini imani a zuciyarki a inda akwai imanin da baki haka ba kaga mutum yana shashaye yana sigari yana wane ne ya masa magana ce ai imani a zuciyarki ta yi ma na fi ka imani a a inda imaninka na gaskiya ne akwai shi a zuci da baka sha giya ba da baka shaye-shaye ba duk yanda kaga mutum gabansa suna sabo to zuciyarsa ce imaninsa ne ya rauni duk da ga mutum ya dage yana ayyuka na musulunci na zahiri ya dage to ai kowa na son jikinsa ba komai yasa ya dage yake ba illa karfin imanin da yake zuciyarsa shi yasa ayyuka dewa suna ƙara tabbatar da ƙarfin imani kuma suna iya tabbatar da raunin imani so wannan ita ce alaƙar da ke tsakanin musulunci da kuma imani so shi sa wani lokaci zaka jin an ce musulunci ana nufin mumuna in an ce imani ana nufin musulman amma in kaji an ce musulmai da muminai musulmai su nan muminai su nan to ana nufin musulmai waɗanda kawai ayyukan zahiri ne ayyukan zahiri ne suke yin su amma zuciyarsu bata yi imani da ayyukan ba don haka ayyukan nasu ruwa-ruwa ne kamar munafukai shi yasa Allah ta'ala yake ƙaryata munafukai idan sun ce sun yi imani in sun ce sun yi imani to ƙarya suke yi saboda eh suna zuwa ana sallah da su amma sallar tasu ta kasala ce tarya ce me kasala idan za a yi sallar cikin kasala za su yi suna yin ta suna soshe-soshe suna wato ba sa yin ta irin yadda mummunan suke saboda ba ta gaskiya ba ce ba menene riyar shine idan sallar duhu ce sallar asuba ko sallar isha ba sa zuwa saboda ba a san ma sun zo ba so suke a ga sun zo a dinga lissafa su to duk wanda aikinsa na zahiri da yake yi ba na gaskiya ba ne ba na riya ne ko na san a sani ko na wani abu da yake nema to ana lissafa shi a cikin musulmai amma ba a lissafa shi a cikin muminai domin aikin nasa ba na gaskiya ba ne to amma Allah shi ya fi mu sanin haka yanzu nan mu ba masu hukunci bane cewa sallar da wani yake ba ta gaskiya ba ce sadakar da wani yake ba na gaskiya bane ba mu da ba mu da wannan alƙalancin a hannunmu don haka a takaice dai mu fahimta cewa yayin da aka ce musulunci ana nufin ayyukan zahiri da muka yi bayani idan an ce imani ana nufin ayyuka na zuciya da muka yi bayani a kansu so waɗannan na tsawaita a kai daidai wannan gaba saboda yana daga cikin abubuwan da yake da bukatar musulmi ya tsaya fahimce su ya gane su in ka iya tantance su to karatu da yawa zai zo maka da sauki shi yasa na tsaya dan bata lokaci akan tambaya guda ɗaya har lokacin mu ya riga da ya kare muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka yi na daidai abin da kuma ne kuskure Allah ta'ala gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah